الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر شاهدوا بوتن ربيع الأول hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ya dace da shida ga watan tara shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na ulumul qur'an a wannan littafi mai albarka mai suna al-fara'idul jalila wallafar babban malami shaihu al'allama abdullahi bandu rahimahullah da har yanzu muna nan cikin albabin rabe babi na hudu za mu tashi farkon shafi na ɗari da ashirin da ɗaya inda malin yake cewa faslun fi shahadatul ƙurra'i والعلماء بعضهم على بعض شهادة العالم والقاري على نظيره ترد إن بان الكلا لأنهم أشد أي في الحسد إيه أشد أي بأشداء كسكريني لأنهم أشد أي في الحسد من التيوس في الزروب العقد فصل في حكم تعليم القرآن لأولاد الكفار جوز أن يعلم القرآن ذرية الكفار النعمان قال زريعة إلى إيمان أبائهم للشافعي قولان ولكن الصحيح والجم ولكن الصحيح والجمهور عليه وهو المرتضى المشهور مذهب مالك من التحريم هم نجس وفيه من تعظيم قد شدد ابن العربي فيه قد شدد ابن العربي فيه بل عمر الفاروق من ناهيه قد منع المسلم أن يؤاجر بنفسه منهم وفي ذا أحرى ولم يجز تعليمهم لخطنا زريعة أن يقرأوا كتابنا ولا إلى مكتبهم نسلم أولادنا خطهم ليعلموا وجائز قد قال في التقييد خطهم للرجل الرشيد ولم يجز لمسلم يؤاجر بنفسه للمرء وهو كافر ولا بأن يعمل له مجانا ولو قليلا فلنسخ بانا بالاتفاق إن يقع وأجرته يمنعها وذلكم عقوبته واختلفوا إن قيل واختلفوا إن قبل الأجرة هل تنزع أيضا منه أو له تحل ثالثها إن استجاره على محرم كرأي خنزير فلا تترك والمباح كالمتاع يهرسه له بلا نزاع إلا على المباح ذي الإزراء ممتهنا كالحفر والبناء ففيه أقوال ففيه أقوال ففيه أقوالهم ثالثها تترك إن بان احتياجه لها الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى فصل أي هذا فصل في شهادة القراء والعلماء ba'dihim ala ba'din hukuncin shaidan makaranta alarammomi sashin su akan sashi eh alaramma ana tuhumarsa da wani abu ko wani laifi to sai a ce za a nemi wani alaramma daban ya zo ya ba da shaida akan tabbatuwar wannan laifin da ake zargin shi akai to me hukuncin haka ko kuma malami ya bayar da shaida akan wani malami dan uwansa kan abin da ake tuhumarsa da shi na rashin gaskiya to shine mala ya kulla wannan babi shin wannan shaida tsakanin alarammomi ko malamai junansu wa shashe kuma ga abin da yake ba yabo ba ne suka ne ga shi wanda za a ba da shaida a kansa shin za a karba ko ba za a karba ba in yabo ne kaga wannan ai babu wani babu wani iskali ko idan malami ya yabi dan uwansa malami ko ya faɗi alkhairi a kansa ko alaramma ya faɗi alkhairi a kan dan uwansa alaramma abin da ya sa ba ambaci wannan ba saboda nadir ne a ce alaramma ya yi yabo akan wani alaramma dan uwansa wannan bai cika faruwa ba sai ga alarammomi waɗanda suke da tsoron Allah dama su sun haddace ƙur'anin ne saboda Allah ba dan ƙawa ba ko alfahari da sauransu haka kuma nadiri ne a ce an samu malami shi ma ya yi yabo kyakkyawa akan malami ɗan uwansa eh wanda bai cika faruwa ba sai ga malamai masu tsoron Allah wato malam ya yi itibari ne da algalib abin da ya fi rinjaye tsakanin alarammomi sukan juna da aibata juna da kwandemin ɗin sashen su shi na ai har da ma ƙarya yake ko ai bai da tajwidi bai da kalkala bai iya harafi kaza ba to wannan shi ya cika faru an gane ko har da tasa ma ƙarya yake ai bai haddace ba cewa kawai yake shi hafizi ne amma ba gaskiya ba ne to wannan shi ya fi yawa haka in ka dawo su ma ɓangaren malamai haka abin yake sai ka ji wancan malami yana kwandemin din wancan malami ai ƙarya yake ai komai bai sani ba jahili ne ai ba abin da ya sani to wannan shine algalib to sai ya zama wata rana wani rikici ya kai malami ko alaramma gaba alkali ana tuhumarsa akan wani abu alkali ya ce to kai ina shaida sai ce to wani ne shaida ta sai je nemo wani malami sai malamin kuma ya ba da shaida cewa abinda ake tuhuman wannan malamin gaskiya ne lallai na san da haka to alkali zai karbi wannan ko ba zai karba ba to shine malam zai magana a kai sai ce shahadatul alimi shaidan malami ala nazirihi akan abokinsa dan uwansa malami irinsa eh, wato shi ma malami ne irinsa shi ne annazir wanda yake sa'anka a kan wani abu walƙari ko makaranci hmm? alaran ma'ala nazirihi shi ma aka alaran ɗan uwansa eh, almuhimmu dai ya zan wani abu ya haɗa su na baiwa aga su alaran momi har da ta haɗa su malamai kuma karatu ya haɗa su to mala ce turaddu in bana alƙila to idan ya bayar da shaidan nan shi malamin akan wancan malamin kuma aka bincika akwai ƙiyayya tsakaninsu da shi da wancan malamin kila sun taɓa yi wa juna raddi kuma raddin ba na ilimi ba misali cin mutunci ya biyo baya da 'yan dai maganganu haka na taɓa shaksiya an gane? to wannan ba za a karbi shaidarsa ba akan wannan malami tunda dai ya taba sukansa ba bisa ka'ida ba amma in raddi ya masa na karatu to wannan kaga ba zai kore a karbi shaidarsa ba an gane yau ko kuma a dama dai an san akwai kiyayya tsakanin su eh tsakanin wancan malami da wancan malamin dama dai akwai husuma ba sa shiri ba sa ga maciji to za a karbi shaidarsa ba haka shi ba aran ma idan aka san cewa tsakanin shi da wancan aran ma akwai husuma eh kila sun taɓa yin musabaka shi ya ci wancan bai ci ba sai wani abu ya shiga tsakaninsu eh to wannan ba za a karba ba amma in babu ƙiyayya asalin tsakaninsu kila ma ba su taɓa haɗuwa ba su ma san juna ba ko babu wani abu da ya taɓa haɗa su to wannan za a karɓa eh tun da dama abin da ake wa gudu ya zamo ƙiyayya ɗin to kuma babu ta to tun da babu ta kaga sai a koma aka al'asulu ko ba haka ba yawwa eh amma in waninsa ne to wannan kaga babu babu iskali dama al'asulu da malami da makarancin alkur'ani in dai suna tsaye bisa ga koyarwa ta karatun a to wannan adala ne a kansu ne ba wani abu ya bayyana ba wanda zai faɗa cikin albabul khamis wanda zai zo eh sai dai in wani abu ya bayyana tattare da malami ko a ramma na fasikanci ko na rashin tarbiyya amma al'asulu in dai an ce kai makaranci alkur'ani ne to wannan taskiya ce a kanka da an zo gaban alkali ba a tsayawa neman a baka taskiya ko wani abu wannan ƙur'ani shine taskiyarka in dai ba an samu wani abu da ya bayyana na suka eh a kanka ba to me yasa aka ce ba za a karɓi shaidar su ba malai ce li'annahum saboda da alarammomi da malamai ashaddu su ne mafi tsanani aifil hasadi akan hasada duk cikin al'umma to hasada ta fi tsanani a ɓangaren alarammomi sashen suwa sashi ta fi tsanani tsakanin malamai sashen suwa sashi to tun da ko ƙeyyar tana da tsanani kaga akwai yiwuwar ke abin nan hasada tana da tsanani to akwai yiwuwar ƙeyya za ta biyo baya misali za ka ga aran ma bai cika yin hasada wa malami ba in na ce aran ma irin alarmomin nan kai masu jambaki ana fassarawa to za ka ga bai cika yi wa malami hasada ba saboda yana ganin bangaren malami daban shi ma nasa daban amma sai ka ga wani alaran macen kuma ya ne masa hasada kila aran man wancan ya dan fishi karbuwa ga mutane haka ko karatunsa ya dan fi tasiri ya ɗan fi shi shuhura to galibi daga nan sai ka ga hasada ta abin nan su ma malamai haka zai wahala ka ga malami ya dawo yana hasadan aramma aramma kawai mai jan baki mai musabaka da sauran saboda yana ganin wannan ba layinsa ba ne shi abin da an nasa a ja masa aya ya yi bayani ko ba haka ba to amma sai ga wani malami can ya masa hasada amma kila ya fi shi yawan ɗalibai ko in ya yi wa'azi ko karantarwa an fi fahimtarsa saba ga wancan ko karatunsa ya fi tasiri fiye da to sai ka ga ƙiyayya ta mi ta uku eh to shi yasa sai aka ce ba za a karɓa ba musamman in akwai alamun ƙiyayya wa junansu sai a ce kai ka je ka nemi wani shaida baka da shaida minat tuyusi daga bunsurra wato su suka fi tsananin hasada wa junansu daga bunsurra a tuyusu jam'u taisin shine bunsuru fi zurubi wanda aka killace cikin gargi al'uƙadi kuma suna sun nannaɗe bindinsu wato kamar bunsurra ne haka majiya ƙarfi aka tara sai aka sa cikin gargi aka, aka rufe su to ga suna ta abin nan dukan juna wannan ya buki wannan wannan ya tuni wannan kuma hasada ɗaya ce hasada ɗaya ce eh kana son ka gane haka ka samu raguna guda biyu masu ƙahoni majiya ƙarfi sai ka haɗe su wuri ɗaya akwai matsala ko babu to ba komi ba ne hasada ɗaya ce eh wai ya ga ɗan uwansa kusa da shi an gane eh to haka shi ma malami to tasu hasadan ma ta fi haka tsanani me yasa saboda yana ganin wancan malamin ai ya tare masa ana jin wancan malami shi ba a jinsa ko ana fahimta wancan malami shi ba a fahimta sa ba ko wancan ya fi shi shuhura to shine sai haka Allah Allah yake samu wata yar gaba da zai soki wancan eh so yake kawai ya samu wata kofa sai ya kwandemin ne ce ai wancan ai mutumin banza ne ai kaza kaza kaza to ka gani to shine al'uqadi jam'u aqad shine bunsuru wanda ya nade bindinsa eh to an ce yafi kowace dabba fada a jinsin su irin wannan bunsurun ko irin wannan rago eh to duk sanda ka haɗe shi da waninsa to akwai matsala amma in za ka ɗauko wani jinsi ba irin nashi ba kuma sai ka ga an zauna lafiya inda za ka ɗauko bunsuru ka ɗauko tunkiya sai ka haɗe su sai ka ga babu fitina amma kana ɗauko bunsuru ɗan uwansa ka haɗe su to ka haɗa rigima haka in ka nemo rago ka je ka nemo akuya ka haɗe su za ka ga an zauna lafiya amma kana ɗauko rago ɗan uwansa ka haɗe su to za ka ga ana ta karo dole sai an raba su ko ba haka ba to haka malamai su ma hasarar su take tasu din ma balmala ya ce a shaddu ta fi tsanani kuma ita illa hasara malamai suka ce rashin lafiya ne na zuciya wanda cikin cututtukan zuciya to ya fi kowace cuta wahalar waraka saboda ita hasada in zuciya ta kamu da ita to za ka ga abin nan da ke sa ana hasada to wani abu ne na ni'ima to muddin ba gushewa ya ba to hasadan ba za ta abin nan ai shi yasa take da wahalan magani babu ne wanda za a ce a je a yi wani abu a magance da sauransu ba a'a da ya ga wannan ni'imar da yake bakin ciki to shi kenan sai hasadar ta motsa eh shi yasa za ka ga in mutum na hasadar mutum ko da ya mutu in wannan ni'imar tana wanzuwa sai ka ga kuma hasadar tana nan eh hasadan ya tajaddad eh saboda ba wai zatin shi yake kyama ba ni'imar eh yanzu inda misali Allah zai zare wannan ilimin ga wannan malami ya koma jahili kuma shi kenan zai samu lahiya wacce aran man da yake hazara inda za a zare masa hadda ƙur'ani ya zan ko hezo ɗaya bai da shi kenan ba a shi yanzu kuma za a koma ga wani to shi sa take da wahalar ganewa to ka gani eh azzurubu shi kuma jam'u zurbin shine garge da ake saka dabbobi haka to Allah ya kare mu eh kuma su tari in ga mutum na hasara to ba kowa bane eh na farko in malami ne to bai da karatu rashin karatun shi yasa shi yake hasaran mai karatu amma duk wanda adda karatu na tsakani da Allah ba za ka same shi da hasada ba domin zai hasada abin da kake da shi shi ma yana da balma kila ya ɗara ka a wasu wuraren to haka in dukiya ce haka in ba shi ma alaramma ne to in kaga yana hasada ɗan uwansa alaramman to a kowane abin da wancan ɗin ya ɗara shi da ita hasada ba ta samuwa tsakanin mutum biyu dole sai wanda ake wa hasadan ya ɗara wanda ke masa hasada ba zai yi kafi mutum ba kuma ka dawo ka ne masa hasada a dai bincika akwai dai wani abu da ba amma ba hasada ba ne na ba daren gane wannan yana daga cikin ƙasƙancin hasada eh alama ce wadda ka nuna mai yin ta ba kowa ba ne matsiyaci ne eh kaga irin wannan to zaka koma kansa to da kaga mutum ne maka hasada hawa ka shiga gaba gare shi yawwa ka bata ya ka kara ba ya dawowa za ka yi kana faɗa da shi ba in ka ce ka dawo kana faɗa da shi ka samu matsala eh yawan shi ya samu abin da yake so to kamata ya kawai ka ci gaba eh to shine eh to shine wani malam yake cewa kullul adawati turja mawaddatuha illa adawata man adaka an hasadi da ya ce duk wata ƙiyayya inda asalinta ba hasada ba ne to ana fatan wata rana za ta gushe eh kowace irin ƙiyayya ce sai ce ban da ƙiyayyar da asalinta hasada ce ya ƙika ne saboda yana hasadanka eh to wannan akwai wahala in dai ba wannan ni'imar ya daina gani ba to zai taɓa daina maka hasada ko kuma ya zamo ya samu rahamar Allah ya zan Allah ya wanke zuciyarsa daga dattin ya waɗanda Allah yake wa haka idan sun tuba tuba ta gaskiya sun koba ga Allah to sai Allah ya wanke zuciyarsu ya cire wannan hasada din eh to wannan ba kowa Allah ke wa haka ba eh amma galiban to sai in ni'imar ta gushe to sai ka ga hasadan ya riga ya kau faslun mala ya ce ai haza faslun fi hukumi ta'limin qur'ani li auladil kuffari menene hukuncin koyar da alqur'ani ga yaran kafirai ba ga kafiran ba ƴaƴansu waɗanda ba baligai ba sai a dinga kawo maka su kana koya musu qur'ani amma iyayensu kafirai ne to dama a musulunci shi yaro wanda bai balaga ba hukuncinsa hukuncin babansa in babansa musulmi ne to shi ma musulmi ne in babansa kafiri ne to ba shi ma kafiri ne hukuncin da za a bashi kenan saboda haka anan kaga su yaran kafirai sai shiga layin hukuncin iyayensu eh duk da dai akwai dan bambanci tunda su ba ba ba ba su balaga ba ba za a ce za a dinga rubuta musu wani abu da sauransu ba amma dai a hukunci to suna ƙarƙashin hukuncin iyayensu to sai ka kama yaran kafirai ƙanana sai ka koya musu alkur'ani a biya ka to sai ce jawaza an nu'manu gashi can ƙarshen baiti al'imamu abu hanifa an nu'manu ibnu sabit to jawaza ya halatta an yi allamal ƙur'anu a koyar da ƙur'ani ga zurriyatar kuffari 'ya'yan kafirai shi ya ce babu komi sun ce za su biya ka an shi kuɗinka ka koya musu ƙur'ani sai a kara maka Allah me dalili ƙala sai ce zari'atun ila imani a ba'ihi domin koyar da 'ya'yan nasu to hanya ce wadda ana tsammanin iyayensu za su musulunta abin da ya faɗa ke da wai idan su kafiran suka ga a ‘ya'yansu na zuwa makaranta ana koya musu alƙur'ani to wai wannan abin kamar zai kwaɗaitar da su sai su ne sai iyayen nasu su musulunta kaga in sun musulunta su ma ‘ya'yan sun dawo musulmai eh to shi abin da ya faɗa kenan sai ce kuma ai dama musulunta iyayensu abu ne mai kyau to idan an samu wata wasila wata hanya shine zari'a wadda za ta sa su musulunta ɗin to ita ma wannan hanya ita ma wannan wasila ɗin abin godiya ce eh to amma dai malamai sun masa ta'akubi sun ce wannan ba haka ba ne ba lalle ba ne kawai don kafuri kana koyar da yaronsa wannan ya sa ya musulunta inda ba wa'azi ne ba koyarwa ne ko ba shi kake koyarwa ba ɗansa fa aka ce ko ba haka ba in haka ga ya musulunta to ko dai Allah ya yi masa taufiki ko kuma dama yana sha'awar musulunci amma ba wai don karantar da yaronsa ba karantar da yaronsa kaɗai wannan bai sa ya musulunta To, lishafi'i ya tabbata ga al'imamu shafi'i ƙaulani shi an naƙaltu maganganu guda biyu daga gare shi. Magana ta farko ya bi al'imamu Abu Hanifa shi ma ya halatta. Magana ta biyu wadda ita ta fi shuhura a mazhabarsa ya ce shi haramun ne. A tafau ba za a koya ma ɗan kafiri ƙur'ani ba. Ba daidai ba ne. to bayan malam ya kawo wannan saɓani sai ce walaki na sahihu sai dai zance wanda a ingantacce kenan wancan zance ne da'if fatawan al'imamu abu hanifa da ɗayan maganganun al'imamu shafi ya goya masa baya mai rauni ne wal jumhur alaihi kuma mafi yawan malamai akan shi wannan zancen akan wannan zancen suke wanda za a ambata huwal murtaba kuma shine abin yarda almashhuru kuma shine zance wanda yake ya shahara a wurin malamai shine mazhabu malikin abinda al'imamu malik ya tafi akan saminat taharimi shi kada'in ya ce haramun ne al'imamu malik ce kar malami ko aran mai sake koya ma ɗan kafiri ƙur'ani ne haka ya yi haramun ɗaya dalili ya ce hum na jasun domin su na jasa ne inna malmushiri kuna na jasun ba gaba eh shi kuma ƙur'ani mai tsarki ne ba gaba eh annabi ya ce la ya masuhu illa tahirun la ya masul qur'ana illa tahirun ba wanda zai taba qur'ani sai mai tsalki tsalki na imani shine musulunci to ƴaƴan kafirai kuma tunda an ce hukuncin iyayensu shine hukuncin su to kaga su ma najasun ne eh to ya abu mai tsalki zaka zo ka hada shi da najasa al'imam malik ya ce wannan ba daidai ba ne da sauran jumhu na malamai wafihi kuma cikin haramta koyar da 'ya'yan kafare ƙur'ani min ta'azimi akwai girmama alƙur'ani eh a ce ba za a koya musu alƙur'anin ba to wani abu ne na izza na girmamawa ga shi ƙur'ani kenan kishiyarsa a ce za a koya musu ƙur'anin kaga wulaƙanta ƙur'ani ka ɗauki abin mai mafi daraja ka je ka aza shi gawa ga najasa ƙazanta to ka ka yi ɓanna ka wulaƙanta ƙura'ani ko me fa'idar don ka koya masu tunda ba aiki za su yi da shi ba da su a lokacin ba mu kallafai ba ne kai kad haƙiƙa ibnul arabi abubakar ibn al'arabi al-maliki shaddada shi ya tsananta fihi akan wannan haramcin shi bayan ya haramta ma sai da ya faɗi wasu abubuwa masu haɗari ya ce duk malami ko alaraman da aka kama ya koyar da ‘ya'yan kafirai alkur'ani ya zama fasiki ba za a bi shi sallah ba ba za a yi masa sallama ba in an haɗu da shi sannan ba za a karbi shaidarsa ba haka dai ta ambaton abubuwa wanda a shaushawi a littafinsa alfawa'idul jamila wanda shine asalin littafin ya kawo maganar tasa shi ibn al-arabi cewa magana tana cikin wani littafi da ake kira adabul muallimina ladubban malamai masu karantarwa to a cikin shi abubakar ibn al-arabi al-maliki yake cewa mai yin haka fasiki ne fajiri lalatacce ba a karɓar shaidarsa ba a bin shi sallah in an haɗu da shi ba a yi masa sallama kaga wannan akwai tsanani kaga shi bai tsaya iya cewa haram ba ne eh to za a ga da yawa wasu ustazai sun fada cikin wannan kuskure sai ga islamiyya 'ya'yan kiristoci na zuwa suna biyo 'ya'yan musulmi makotansu to wannan ba daidai ba ne bal ba haka ba umarul faruku na umar alfaruku mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya min yana daga cikin nahihi wanda sun ka hana musulmi ya koyar da 'ya'yan kafirai ƙura'ani wai iya kawai sal imam malik bane a amma na kalto daga umar ibn al-khattab ya hana ya ce kar a yi ba daidai ba ne to duk wannan tana cikin magana shi ibnu ibnu al-arabi daga cikin dalilan da ya kawo ya ce ai umar ibn al-khattab yana daga cikin waɗanda suka hana to sai faɗi wata magana ta fiƙi wadda za ta ƙara tabbatar da haramcin shi ibn al-arabi ya ce ƙar haƙiƙa mu ne al-muslimu an hana musulmi an yi ajira bi nafsihi minhum ya zamo ɗan ƙwadigo wa kafirai ya je yana wa kafirai ƙwadigo suna biyansa ya nemi musu aiki ya nemi musu hidima su kuma suna ba shi albashi ko suna biyan sa jinga ce to malaman fikihu sun ce wannan haramun ne ba ya je ya bayar da ƙarhinsa eh ga su kafiran na wani aiki in ya gama su biya shi ya ce wannan rubuce yake fa sai ce to wafi za a hara kenan kaga a ce a koyar da ƙur'anin a biya shi ga 'ya'yan kafirai shi ya fi cancanta a ce an hana saboda ƙarhinsa da zai bayar ya yi wa kafirai hidima su biya shi kaga ba zai yi daidai da ƙur'ani ba ko zai yi wannan ibnu al-arabi yake faɗan wannan yace to kun haramta wannan kuma wannan kun zo kun ce halatta ne kuma wannan ya fi haɗari wanda kuka halatta wancan da kuka haramta bai kai wannan haɗari ba walam ya juz bai halatta ba ta'alimuhum ko yadda 'ya'yan kafirai li ina ga rubutu to kaga nan duka me yasa mala ya ce maka 'ya'yan kafirai kaga kenan min babu aula iyayensu su iyayensu babu saɓani kafiri in ya balaga to wannan ijima'i ne na malamai cewa ba a ba a koyar da shi ƙur'ani amma ba laifi a yi basa wa'azi ba laifi a jayo ayoyi wanda suke bayani akan narkon kafirai waɗanda suka mutu akan kafirci a tsoratar da shi Allah wannan ba koyarwa ba ne a ana a koyar da shi shi ma ya zama malami shi ake magana ka bari ya gama mana yi kake gaggawa sai ce zari atan domin koyar da kafarai rubutunmu likaɗina a koya musu alifin ba'u rufin hija'iyya ko? ka yi zari atan hanya ce an ya ƙara'u kitaba na su iya karanta littafin ma alkur'ani wancan da an ga ce ga a koya musu tun da dama huruful hijaiya ashirin da tara ɗin nan ai su ne aka harhaɗa ya aka aka aka aka haɗa alƙur'ani duk wani abu da zaka karanta na larabci su ne to duk wanda ya gane su ya iya furta su to an bashi mushafi zai iya karantawa to kaga dai abin da dai ake wa gudu kuma dai ya faru to shi yasa aka ce har da hurufin hijaiya ba a koya maka fure an gane ba a koya musu wala ila maktabihim nusallimu ai wala nusallimu ba za mu miƙa aulada na ‘ya'yanmu ba ila maktabihim zuwa makarantar kafirai duk makarantar da kafirai suka gina ta to haramun ne musulmi ya kai ɗansa wai li ya alamu haƙahun ya an tambaye shi sai ce wai yana son ya iya rubutu su ko yaransu ko wani abu nasu da sauransu to wannan haramun ne an gane tunda kaga za su iya canza mai tauhidi kawa haka ba kuma al'asulu dama musulmi bai zo duniya don wannan ba shi musulmi ya zo duniya ne don ya koyi addininsa abin da aka tsora ma ka san huruful hijaiya da larabci da sauransu don ka gane alkur'ani ka gane hadisai da kuma maganganun malamai wannan shi ake bukata amma duk wani abu wanda ba wannan ba kowane irin yare ne in dai kafure ke kula da shi to haramun ne mu ce za mu kai ‘ya'yanmu su koyi wannan abu wasu daga cikin malaman zaure a da da suka karanta wannan baitin to sai suka haranta ma 'ya'yansu karatun boko to can farko farko zaka ga suna ɗan da gaskiya tunda a wancan lokaci turawan ke koyarwa ba musulmai ba an gane turawan ke koyar da boko ɗin kuma su sun ka zo da shi da shi yasa za ka ga wasu irin waɗanda za a ce sun yi hijira sun koma wasu ƙasashe akwai waɗanda suka bar najeriya don ɗai kada su sa 'ya'yansu boko wasu suka koma saudiya wasu suka koma ina haka ne galibin irin waɗanda za ka ji an ce ai sun zauna saudiya ɗin nan wasu daga baya sun dawo wasu ai daga wannan dalilin ne saboda wancan lokacin cilasta ka ake yi in baka yadda ba za a cilasta ka dole sai ka ba da ɗanka an sa shi boko ce to su ga abin da sun ka karanta to shine wannan abu ya ta tasalsuli har daga baya-baya da aka samu musulmi kansu ya ɗan waye su ma sun ɗan shiga cikin bokon sun ɗan koya amma fara samun malamai cikinsu har ma an fara samun wasu makarantun ne za ka gama musulmai ɗin suke jagorancinsu amma dai ilimin kuma na kafirai ne gane to hawa yau sai ka ga su waɗannan malaman ba su yadda ba to har yanzu akwai malaman da su ba sa boko yayansu ba sa boko to wannan shine tushe to rashin fahimta ne dama illa da tassa aka ce kar mu kai yayanmu makarantun din kafirai saboda makarantun suna ƙarƙashinsu amma yanzu da aka samu musulmi suke kula da makarantun nan duk da shi ma akwai haɗari eh tunda asali da tsarin da galibin ulum ɗin da ake kawowa duka kafiran suka zo da su salabs ne nasu da abubuwan da aka ɗan yi dabaru aka ɗauko daga waje ba su da yawa za ka ga abin da umda na kafirai ɗin ne eh to amma hukuncin dole ya bambanta idan an ce musulmi suke kula da irin waɗannan makarantu a firamare nursery secondary da sauransu an gane? yawwa to wannan shine kaga hukunci ba zai zamo kamar na wancan ba ai wannan ba za a haramta gaba ɗaya ba eh sai dai a ce ka sa ido ga aƙidar yaronka da tarbiyyarsa da kai shi makaranta ta addini ta yadda abin da yake ɗaukowa a can wurin boko ɗin ba zai tasiri a kansa ba an gane yawwa tunda an samu musulmi galibi mu a nan suke kula da abubuwan e za ka ga a yanayin karantarwa ba sa kiran 'ya'yanmu zuwa ga kafirci to dama illa da tassa kuma an ka kyamaci abin tun asali shine kada a rubta 'ya'yanku zuwa ga kafirci ko kiristanci e amma yanzu akwai wata makaranta ta kiristoci ko ta arna to kaga hukuncin yana nan an gane haramun ne ka ɗauki ɗanka ka kai shi eh amma ba laifi ka kai shi inda musulmi suke boko ɗin da sauransu eh amma kakka bar shi iya bokon saboda asalin ilimin yana da matsala ko da musulmi zai koyar da shi yana lalata tarbiyya an gane sannan yana sa mutum ya kasa fahimtar addini da sauransu to ko da musulmi ne ke koyarwa to dole sai ka kula da bazara gane yawwa sai ka kula da tarbiyyar yaronka da kuma janibin addini in ya je boko ya dawo to ka abin nan in ba haka ba ka bari boko ya rinjaye shi to za ka sha wahala eh ya koma dan boko aƙida to za ka ga koda yana da awon musulunci to gaskiya musuluncin nasa yana da naƙasu bari mu ƙarasa waja'izun halat ne ƙala ya faɗa fi taƙayyidi a cikin littafin sa'ad taƙayyid yana nufin aljazuli wani malami ne da ake kira aljazuli yana da littafi a taƙayid to ya bada a cikin littafin nasa ya ce hatsuhum rubutun kafirai lirrajuli ga mutumin da yake mai hankali baligi an rashidi mai tarbiyya mai aƙida to ja'izun wannan ya halatta shi malam jazuli ya ce a babu laifi ko da makarantar ta kafirai ce in mutum ya mallaki hankalin kansa yana da tarbiyya yana da aƙida to zai iya zuwa ya koyi rubutun nasu da ilimin nasu tunda yana da makami in an kawo mai shubuha kaga yana da abin da mi amma wannan ana magana wanda ya san abin da ba ƙananan yara ba ba ƙananan yara ba ya ce to babu komi eh amma in kuma ba rashidi ba ne to ko da ya balaga kuma ba daidai ba ne a kai shi makarantar kafirai ya yi karatu su ƙananan yara ƙada'an haramun ne walam ya juz bai halatta ba li musulmin ga musulmi yu ajiru bi nafsihi an gane ya yi ƙwadigo da kansa lil mar'i ga mutumin da yake huwa kafirin ko mutumin kafiri ne eh da haka in kafiri ko kirista yana neman ma'aikata to kai musulmi ba ka ci ba daidai ba ne haramun ne wala bi an yi amala lahu majjanan kai ko da ya masa aiki kyauta ne ce a to ai ni ba kuɗi za in sa ba ni zan taimaka masa ai makwabci na ne zai mai firi bai halatta ba eh ba wai an sa kuɗin shi kaɗai ne illa ba walau ƙalilan aikin nan ba komi ƙarancinsa ba ba yadda ba in kuma an riga an ƙulla eh kila gona gare shi ya neme ka ka zo ka yi masa noma ko gida gare shi ya neme ka kila kai mesin ne ka zo ka yi masa gini ko to sai ka ji karatu mala ya ce fali naskhin bana to bana ya bayyana li naskhin a buɗe wannan jingar sai a ce to ga abinda malamai suka faɗa saura ka te ka ce makafirin nan ba za ka iya bai nemi wani ko da ya fara fa walwalewa ake yi ka fahimta bil ittifaqi kuma bisa ittifaqin malamai na mazhaba abinda suka tafi a kai kenan in ya ƙa to in ya riga ya aukuwa bai ji karatu ba sai da ya riga ya yi ko? kila ita ce haka son ka yi tambaya can bai san haramun ba ne ya je yawa kafiri ko kabu-kabu ko sun ɗauke shi ya nemi su wata hidima ko? sai yanzu ya ji karatu tuwa ujiratu huyum na'uwa eh to kudin nan da ya amsa a an shi su sai a yi sadaka da su ala bai su eh wa zalikum wannan hukuncin kuma da malamai suka kawo uqubatu dan a yi masa uquba gobe kai ya koma saboda haka yanzu in ka ce da baka san laifi bane yanzu ka san laifi ne ko to nawa ka amsa kawo shi sai alkali ya amshi sai ya saraka da shi ce to gobe kakka saki yayin tun da rashin sani ne to amma uzuri amma dai kudin nan ba za a ce a ne ya bar mai ai shikenan ai ai jahilci ne ai rashin sani ne to don me da baka yi fatawa ba ai wala ya hillu lahu an yafa ala fi'lan ko ba haka an ga ce ba waqtalafu malamai sun yi sabani in qabilal ujrata in ya riga ya karbi jinga kuma ya canyi hal tunza'u aidan shin za a kwace ta wasu sun ce eh kamar abin da ya gabata sun ce za a kwace aula hutu hal wasu suka ce ko ko dai a ɗebar mutum da ya riga ya canyi eh amma in tana nan a kwace in kuma ya riga ya canye ya ci abinci kenan sai a yi mai wa'azi kai ya sake sai a ce mai ya ci halat zance na biyu kenan salisu ha zance na uku su kuma tafsili suka yi suka ce inista jarahu ba inistajaratin ba inistajarahu idan kafirin ya sashi ƙwadigo ne ala muharramin akan aiki wanda yake haramun ne musulmi ya yi shi ka ra'ayi khinzirin kamar inda ya sashi kiyon alade za ga irin waɗanda ke zuwa ƙasashen turai da sunan neman kuɗi su suna wa turawa irin waɗannan ayyuka ne sai a bashi alade yana kula da shi yana kiyansa yana bashi abinci yana masa wanka da sauransu an gane ko da kwangiya ko duk wani aiki ko kai su coci misali ya je ya ibadarsa yana biyansa to fala tuturuk wannan ko ya canye sai an kwaci tunda asalin abin ne haram to su su malamai suka ce za a yi tafsili in kuma asalin abin halatta ne aikin da ya sa shi ya halatta musulmi ya yi shi kila noma ne ya je ya yi masa noma ko kiyon dabbobin da ya halatta a ci an gane ko ya yi masa kabu-kabu amma inda ya kai shi ba haramtaccen wuri ba ne to sai suka ce wannan a bar masa shi ne wal mubahu ɗin amma in ya za abu ne wanda an ka halatta kalmata'i ya haru suhu kamar inda ya sashe ya tsare masa kayansa kila yana da dabbobi waɗanda ba haramtattu ba kamar shanu sai jinga da shi ya dinga yi masa gadi ko ya gina gida shi kafirin sai ya ɗauke shi ya dinga yi masa gadin gidan wannan halat ne an gane? bela ne za'i ba tare da tonan jayayya ba malamai suka ce sai a bar masa abinsa in ya riga ya ci eh sai a kyale shi su waɗanga malamai haka suka faɗa su ce tun da asali halat ne kuma ya riga ya karɓa kuma ya riga ya gama a kyale shi amma wannan duka ana magana in abin ya riga ya auku ne in yana cikin yi ne to za a walwale sai ce ce maka ko da aikin halat ne an gane to shi ma mubahin sun kasa shi kashi biyu suka ce illa alal mubahi sai dai ga abin da yake halatu ne zil izra'i amma kuma aikin akwai kaskanci a cikinsa amma halatu ne kamar yasa shi kwasan masai akwai kaskanci ko babu amma kaga halal ne ko ko yasa shi wanki da guga yake wa kafiri eh ko shi gadi gadin gida haka ko shi yana gadinsa kaga wannan duka asali ne halatta shi ne mumtahinan aikin da yake yana wulakantar da mai shi galibi za ka ga masu yin wannan aikin to ba kowa ba ne ya ayyuan nasu ne kalhafari kamar inda ya sashi tonon rami ko ginin rijiya walbina ko ya sashi ginin gida to wannan suka ce to shi ma za a an shi wannan amma aikin in babu isdira'i a ciki ba kaskanci a ciki to suka ce babu komai babu suka ce babu komai irin hakun shago haka da an ga mutum na fakon shago kaga wannan babu wani kaskanci a ciki inda asali kayan da ake sayarwa bine ne na halatti ne eh to wannan babu komai da suka ce tun da akwai kaskanci sai ya abu amma duk aikin da yake wato talakawa ke yansa talakawan ma na can ƙasa-ƙasa e to ko da halatta ne a musulunci in yayi to za a kwace kyautan ko jingar hukuba a kansa amma in ya zan aikin kuma babu kaskanci a cikinsa to sai a kyale shi an gane ko yawwa me ya tambaya ka malam akar wakalla tambaya ta an zo da bayanin amma dai har yanzu ina neman kara haske to
kafirai suna gina makarantu musamman wanda ba na addini ba eh to nan ne nake tambaya musulmi in sun ka nemi ma'aikaci wanda zai karantarwa Mm.
kan magana wadda tafi inganci mutum na iya zuwa ya aiki tare da su ya koya musu ne karatun boko a bai halatta ba na
a gani eh, saboda ai kaga aiki ne na kaskanci na
eh a ce musulmi na koyarwa karkashin kafirai mm,
akwai kaskanci ciki kenan ya nuna yan uwa ne musulmai ba za su iya ne ba za su rike shi
saboda haka haramun ne na shi ake magana na ai eh, ina ji sosai Sosai, kalla.
eh suna sayan motoci eh kuma suna ba musulmai Eh.
haya, su ne musu haya eh haramun ne shi ma eh na shi ma akwai kaskanci ciki an gani na eh ba za ka ga ashrafun nasu suna eh, galiban wa an ga sani da harkokin tasha yan tasha eh, ko ka taba ganin limamin jama'a eh, shine shugaban yan tasha ina
eh babu ko a ce dan sarki ko dan ciyaman ko dan hakimi na
eh babu gaskiya to haramun ne ai duk ijara ne
kasuwanci ba wani haramun ne duk hadda kasuwanci kowane irin aiki kaɗan wannan ba ana magana in da baka sani ba ka je kai daga baya ka ji wa'azi shine ake magana za a kwace kyautan ko ba asalan kowane irin aiki ka yi wa kafiri in dai ya biya ka ko ka yi mai kyauta ba can an ambaci ko majanan ba ko kawo kawo volunteering kenan ta da daga an ba da amsa akan wannan tambayar ta na akar wakalla ina ba maganar kafiri ya abin nan wai ya zamo don yanzu misali idan kana wa kafiri aiki yana biyan ka da kai da shi wa sama gaskiya shi a samu
to shi an musulunci bai da ba yana isa mai aiki daidai lokacin sallah eh
yana isa shi aiki daidai lokacin sallah ko ma yana ba shi dama ya sallah haramun ne eh bari ya gama na'am akar wakalla idan ina da shago Mm, ya zo sayan abu mm.
shi wanda zai iya shiga a wannan babin a wannan kasuwanci ne.
yawa shi wannan ai ba jinga ba ne ko jinga ne ba jin gane ba Yawwa, wani aiki kai masa shi bai mishi aikin kuɗi Yawwa. ta ai mun yi wannan karatu cikin kifayatul awam ko ka manta a ka manta ba mata ya Allah a to inda baka manta ba ai ba za ka yi wannan tambaya mun yi cikin kifayatul awam ai tabbas Eh, cewa saye da sayarwa tsakanin musulmi da kafiri halatta ne ko ko mu yi karatun ba Ka gani? na ana magana ijara ko mu san ijara ba kwadigo yawwa in cewa ne zo ka yi min kaza zan biya ka kaza ko zo ka yi min hidima ina biyan ka alama suna kira mutane cikin tushe an amma sayarwa ka zo ka sai abu sai da ma wannan gaga eh babu wani babu wani nau'in hidima a ciki inda abin da zaka sai da masa halatti ne babu wani abu wannan ya riga ka eh na'am mm
aikin plumbing aikin tela yin haka aikin wuta haka mm cikin tushe
a to wannan kaga ainihin babu aula ma ya zan ya fi haramci ma ai inda na ana ma tattaunawa kan abin da ma halatta ne bale ka ta coci kabu kabu ma haka wa kafuri baka kai shi kasuwa kaga ba ba wurin coci ba ne to shi ma ba a yadda ba Eh, saboda kaskanci ne eh kawo kawo kwanan gona kwadu ka ba ba ji- ba shiga aka yi ba eh daga wajen wannan na ga duk wanda kawwa kabu kabu to shi asaba kai a ƙasa don yanzu hidima ta kake masa ya biya ka to shi abba a yadda kawa kafiri ba Mm. haramu warai ku sai dai ka je kawa musulmi ba za ka kaba dalili cewa ya yi abinci kake nema ba to dole sai ka ci abinci ta hanyar haram ka je ka nemi wata sana'a in yanzu zan dole wannan sana'a tana da alaƙa da kafirai mana ka nemi wata Mm. sai dai in ya zo ma da rigan musulun eh in ya zo ma da rigan musulunci baka sani ba to wannan gaga baka da laihi ko kila ya ma roha roha ya nuna ma shi ai musulmi ne game da karantarwa yara eh kwanaki akwai wani babban bishop na najeriya eh ana ke mai bishop oyedepo eh ya wata magana wanda kuma a ce musulman mu sun sun halka Mm.
ya ce wai ne zai sa dole dole wai su musulmai su soke biyan su wai makarantun a- babu wani dalili ne eh babu wani dalili lalaci ne kawai ce kuma wai in sun ka zo makaranta kuma su tilasta Da- mana wai da rashin fahimtar sai sun addini bi- sai mun bi wai ka'idar musulunci a cikin sai an sa hijabi Ya ce, wai Wato, ba sa hijabi. Ya ce, su abinda ababba illa yanzu kaga kamar muna yanzu da musulunci yana da ƙarfi ya kamata makarantun nan boko a ce an su musulmin jagororin inda da gaske musuluncin suke na gaskiya da yawa an gyaggyara wasu abubuwa an shigo da musulunci a ciki amma ba sa yi musuluncin ma ƙoƙarin ake ma a cire shi a koma ga asali ko ba ka bane in ma abin da kake karantarwa ma yana da alaka da musulunci ba kama da wani kima ko period za a baka ma za ka ga ta ƙarshe aka ba kai ka gaji yara sun gaji ka zo cikin aji ana ta to ka gani to shi yasa duk da ka so kai musu uzuri bai yiwa ka gane wanda ya daga cikin dalilan da yasa su sauran matasa suka haramta boko din e to kuskure ba su kalli shi kawar da abu ko gyara abu yana da alaka da in kana da iko ba ne ba ka da iko yake da fattakullaha masaba'atu kawai dai ka ƙi abin a ru- a zuciyarka kuma ka sa gurin in Allah ya taimake ka ya baka dama za ka yaye abu abin da ko da ba ka so ne ba ka iya canza shi to ya za ka yi haka shi kenan to in- in ka ƙi abin a ranka ya wadatar ba ka da laihi ka kuɓuta a wurin Allah Mm. eh eh eh eh sai ga wasu malamai ma suna addini da alarammomi Mm.
suna tafiyansu yara ƙanana to haramun ne a yi musu wa'azi su ji tsoron Allah shi ne a yi malam ke magana makarantun nan da aka ma da waɗannan makarantun nan ko ma fiye da su game da iya turancin da sauransu na musulmi ba sa kai amma ba sa son su ba sa kai can wannan yana daga cikin kalubale na rashin fahimtar musuluncin ga masu da'awarsa duk wanda ya fahimci musulunci ba zai yi haka ba Ba zai yi ba. kawai dai ana da'awar musuluncin ne Eh, saboda akwai jahilci da rashin karatu da sauransu
ta yi kila ma malamin To, bai karanci wannan eh a ya ma san da shi kana magana waya karantawa zai koya mai shi tun da bai da malami ga gani to damar da aka ce ai an halatta a babin lalura to sai suka wasa a abin ce aka wasa tun da an ce eh bokon lalura ne to shi kenan a'a to shi kenan ai tun da can an yi iyawa misali to bari in kai ɗaya na can misali wai mu ɗauka ɗin ma ɗin haka ɗin ne an yi iyawa ɗin an yi turancin ƙwarai ɗin to kaga wuce gona da iri ne don an halatta maka abu kai kuma sai ka sai ka buɗe ƙofa wannan ai ba daidai ba ne
kuma kenan ma su turanci ya sa kallo babu to shi ya nuna cewa ba su fahimci musuluncin ba ai ita an magana ta ɗazu wanda ya fahimci addini boko ne inda mu ce iya karantawa da rubutawa eh shi kenan wannan ya kafi wannan bokon ya isa eh sai a je kuma a ci gaba da hidiman addini da sana'a da sauransu ka a ce mutum sai ya zan farfesa ko ya zan dakta an kade Eh, saboda duk waɗannan takardu nan zai barin su Eh, ba su da wani amfani lahira kuma saboda malam ko da ma ana son mutum ya kai professor da doctor ai akwai makarantun nan musulmai da zai bi har ya kai wannan level to ka gani ba dole sai ya bi na kahiran ba komai mutum na zai kai zai kai yaro ne makaranta wato mu hausa fulani muna da matsala gaske duk abin da an ka ce namu ne bai da daraja gare mu to muna da wannan ɗabi'a Eh, yanzu in wani ƙabila zai zo garin na ya gina makaranta kowace iri ta yanzu kana ganin ta cika eh ko da is- ko da bangaren addinin in zai zo ya gina ko da bai iya ba ko da bai da karatu to za ka ga yanzu ana ta eh to mu muna da wannan ashuru bin naqas din duk sanda aka ce wani namu ya zo da wani abu to ba mu sunna shi na wani mu muke so haka wannan ai rashin hankali ne a ya nuna babu to hausa fulani muna da wannan matsala kuma ko ina mun ka je haka muke ba mu da kishi
ko wani sai su da an kai abuja Allah dai ya sauwaka akwai makarantun mu na sakandare Mm.
coci dubu biyu kan abuja cikin abuja ɗaya kuma an kace musulmai sun yi abuja gaba ɗaya musulmai ba ta makaranta ɗari biyu
to kaga kenan musulmi ina mafiya ina suke karatu cikin makarantar nan da
to wannan ci gaban addini gyaran nan muna da dama muna iya yin shi fa wallahi muna iya yin shi kuma yace duk mu tun da gwamnoninmu musulmi ne ciyamominmu sarakunanmu ko ba haka ba in ma ba mu iya cire asalin salabu ɗin to mu shigo da wasu abubuwa mana Hmm? eh ko da dai sashen dai tarbiyya dai dai na musulunci a bashi mahimmanci eh ko shi kadai a shigo da shi to kaga ana samun dama dama eh akwai gyare-gyare gaskiya Eh, ai asalin musulmi da alaƙar musulmi da kafiri ba ta wuce kawai kai masa wa'azi ya musulunta ba shine kawai amma ba wani zancen wai ko wata hidima ko wani abu asalan babu bale ya je ya buɗe wani kamfani wai ka je kana aiki ƙarƙashin kamfanin wai yana baka albashi babu babu wannan kudu ga neman abin nan, masu zuwa kudu sana'a irin kabukawa da kasuwanci daga ƙarshen kirista don haramun ne ko nan ma nan inda musulunci yake haramun ne ka kai bale bale can ɗin to haramun ne ai. ta ba dole sai ka je can ba Mm, sai ka yi sana'a mana a ba ma karka yi aikin da yake da alaka da ijara Mm, sai ka yi sana'a ka buɗe shago amma duk aikin da yake da alaka da ijara ba daidai ne kai wai da sunan zaka ci abinci Mm, ba daidai ba ne shi ne illa alal mubahi zil izra'i mumtahinan kal hafri wal bina'i ka gana ana maganar mesin da mai tonon rijiya ko foundation na gida da sauransu duk aikin da yake eh duk aikin da yake akwai wulakanci a ciki kaskantattu cikin mutane su suka fi yawa game da shi to ba za ka wa kafiri shi ya biya ka ba kuma ba za ka yi masa ko da firi ba ne komi karancin aikin na daidai ba ne za ka kaba kaba ba aikin asharafin nasu ba ne eh nan ma mafi yawa kaga yara shedanun gari mafi yawa su sun kahi yawa da ana dan samun ustazai haka eh wanda in dare yayi suke yi ba lahi kai ka baka ba amma kaka doka furi na'am ana aikin kwamfuta eh wanda za a karɓi mutum da ne ba na kaskanci na ba eh misali eh ya yi ma kahiri irin wa'annan ayyukan kilan ya yi mm.
zai biya shi wani irin aiki kenan amma kilan ya yi mai typing mm.
na harkar karatu eh ko kuma indication ko dai wasu abubuwa da sun eh, halatta duk abin da dai ba haramun bane zaka iya yi eh shi ba ijara bane nau'i ne na kasuwanci an gane mm.
kamar yanzu ya buɗe shagon babu izdira a ciki a ba shi yake magana ba da yake da abin shi shi yake da abinsa kafiri zai zo ko kai masa firintin ko ko browsing sauransu wannan babu komi dan babu kaskanci a cikin abu eh ba ijara ba ne kaskanci na addaba ba ijara ba ne na kaskanci wannan za ka iya yi Mm. to fa fihi to yan akwai kaskanci a ciki a ƙawaluhun maganganun malamai to sun tabbata a kai wasu sun ce a amshe wasu sun ce a a Eh, a bar masa Mm, tunda ya riga ya karba salisu hazance na uku tuturaku ana bar masa in ba na shti- in ba na tiya juhulaha idan tsananin bukatarsa ya bayyana ga wannan jingar ya riga ya amsa kuma talaka ne in muka ce ma an shi abin nan kila bai da abin da zai ci a wannan yinin to suka ce a bar mai tunda mabukaci ne amma in yana da wadata a mishi su wasu malamai haka suka faɗa Eh, to duka dai kaga malamai sun yi ittifaki al'asul kar'ai wannan duka ana magana ne an riga abin ya riga ya auku to ya za a samu mahita shine ake ta wannan sabanin Eh, wasu suka ce kawai dai a abishe hukubatan wasu suka ce a'a a bar masa tun da ya riga ya auku amma a masa gargadi a yi masa ladabi Eh, wasu suka ce a kalla a ga yanayin ishi in yana da hali a amshi an gane in kuma yana da bukata to a bar masa Eh, kaga duka dai an nuna dai abin da ya bai da kyau al'asuli dai kaga karkai shi ne abin da ya fara magana a kansa a baya Eh, cewa walam ya juz li muslimin yu'ajiru bi nafsihi lil mar'i wa huwa kafiru to wannan shine al'asul bai halatta ga musulmi yayi kwadigo da kansa ga kafiri ba eh wannan ita ce alqaida an gane al'asaliya to amma ko son zuciya ko jahilci sai ya je yayi to shine wannan duk tafsilatu din da ake yi amma al'asalu kar yayi eh kare aini babu waɗanda yake tausaya ma kamar irin waɗanda ma ƙasashen waje mafi yawan su sana'o'insu a wannan layin suke za ka ga sana'o'in da suke yi ma za ka ga haramtattu ne To ka gani? in ma na halin ne to za ka ga ijara ne ƙarƙashin su kafirai ɗin to su kaga gaskiya sun ɗanfi sun ɗanfi matsala in banda ƙwarori cikinsu waɗanda su za ka ga sana'a suke yi Allah dai ya sauwaka. Shi na ai, sai ka gaya kuɗi to kafure yake wa ai. Mafi, mafi yawa da sauransu ko eh ko sharan hotel ko gadi ko gadi haka da sauransu. Eh, Shi musulunci in za ka yi shi dole za ka yi da gaske ne. Allah ya sawwaka sai mu kwana a nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah